إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير قوة بيو watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da goma ga watan takwas a gregorian kalanda 2024 wannan shine kasadinmu na 92 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala fi sirri wal alaniya idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba mun kwana a hadisin abi bakarata wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa da'awatul makarubi wato addu'ar wanda ya shiga cikin kunci da damuwa yana cewa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sha'ani kullihi la ilaha illa anta wanda Imam Ahmad da al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad da Ibn Hibban a cikin sahih nasa suka fitar da shi Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi Allah ya masa rahama da shi da su baki daya yau za mu tashi kan hadisin Abdullahi dan Abbas cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya du'o inda alkarbi ya ƙulu la ilaha illallahu al'azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim annabi sallallahu alaihi wasallama in ji abdullahi dan abbas ya du'o ya kasance yana addu'a inda alkarbi yayin da bakin ciki da damuwa suka damu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan duniya jama'a bai yiwuwa ka zauna wata ran Allah bai jarrabe ka da damuwa ba haka kurin ma ba abin da aka yi ma wallahi wata ran sai ka ranka na baci haka kawai wani bai zage ka ba bai taba ka ba bai dake ka ba sai ka tashi ka ji kawai kana jin haushin mutane haka kawai wallahi to maganin irin wannan shine irin waɗannan addu'o'in na manzon Allah to ballantana kuma wani ya tabo ka ko wani ya maka rashin kirki ko wani ya maka rashin mutunci to kaga dole wata damuwa ko wani kunci ya dame ka ko kuma a wayi gari ka tashi ba wanda ya taba kan amma yanayin yadda ka tashi a wannan ranar akwai damuwa ba abincin da za a dafa babu kuɗin da za a sai za a yi cefane ba garin masara ba shinkafar dafawa ko da shauransu to kaga iya wannan kaɗai ya ishe ka ka shiga damuwa ko da wani bai ma komai ba to me maganin irin wannan shine irin waɗannan addu'o'i na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to in annabi ya tashi ya ji akwai damuwa a ƙasa ko akwai damuwa a garin ko akwai damuwa a ransa ko a zuciya shi yana jin wani abu na takaici ko wani makin ciki ko wani tashin hankali yakan yi addu'a sai ya ce la ilaha illallahul azimul halim babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah al'azimu Allah wanda yake mai girma alhalimu Allah mai haƙuri da bayansa mai juriya akan bayansa mai kau da kai ga matsalolin bayansa shine alhalim na fata an fahimci magana a fiyasa Allah ya siffanta annabi Ibrahim da cewa shi mutum ne mai juriya mai haƙuri inna ibrahim la'awahun halimun lalle annabi ibrahim la'awahun mai komawa ga allah ne mai dogaro ga allah ne mai rungumar allah ne a matsayin shi ne mafitarsa halimun kuma mai haƙuri na fata an fahimta sannan ya siffanta ɗansa annabi isma'il da cewa mun ba ɗa wanda yake mai juriya da haƙuri ya ishi ka gane annabi ibrahim yana da haƙuri ya tashi ya ga babansa a matsayin kafiri ya yi mar wa'azi ya ƙi ya saurare shi daga ƙarshe ma baban ya zama daga cikin maƙiyansa falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min da ya bayyana ga annabi ibrahim cewa lallai babansa yana cikin maƙiyan allah maƙiya addinin allah sai ya watsar da baban babu abin takaici a rayuwa irin ka wayi gari wanda ya fi kowa kusa da kai kuma shi yake kinka akwai wanda ya fi kusa da kai sama da babanka ko mamarka ko matarka ko ɗanka haka ne ko ba haka ba to sai kuma a wayi gari shi ne maƙiyin abin da kake yi don Allah akwai bala'i ko babu akwai bala'i to da ya bayyana gare shi sai watsar da shi to amma annabi ibrahim sai ya yi haƙuri ya ci gaba da karantar da baban da kuma al'ummar shi annabi isma'il kuma ya isa ka gane mutum ne mai juriya da haƙuri lokacin da Allah ya yi wa mahaifinsa wahayi cewa ya yanka shi ya gulamu ya ce ya kai ɗana inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara na gani a cikin bacci cewa ina yanka ka amma me yi shawararka ka san mu mafarkin annabawa to gaskiya ne su annabawa ba sa yin abuga su a halamin wato mafarki na shirbagiya su ba sa yi in kaga sun yi mafarki to haka abin yake ni a rafil manami an ne azbahu ka fandur ma za ta sai ce kala ya abatif alma tu'mar yace ka je ka aikata abin da aka umarce kaga dan ma ya gane umartarsa Allah ya yanka shi sai ce satajiduni insha Allahu min as-sabirin zaka same ni cikin masu hakuri da juriya ba zan ma tsiwa ba ba zan gudu in bar gari ba ba zan yi maka tsalle-tsalle ai ta kamo ni da ƙarfi ana danne ni ina ihu ba a'a ka yanka da kawai karka damu na fata an fahimta yasa Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabi wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinina Allah ya ce falamma aslama lokacin da dan da uban suka mika wuya wa tallahu lil jabi ya dafa gohinsa zai danna mar wuka Allah ya ce wa na daina hu an ya Ibrahim sai muka kwala mar kira daga saman bakwai muka ce ya kai Ibrahim kad saddaqta ru'ya lalle ka gaskata wannan mafarki namu da wannan umarni namu ina fata an fahimci magana dan haka Allah ya ce wa fadaina hu bi dhibhin azim muka fahimci annabi Isma'il da abin yanka wanda yake mai girma wanda ruwayoyi sun tabbatar da cewa Allah ya kawo masa rago ne daga aljanna a madadin uban abin a madadin dan wasu ma magabata ko wasu masu tafsiri suka ce annabi ibrahim san da ya yanka din amma sai rinsa idansa saboda sausayin dan ya rinsa idansa ya bismillah ya yanka san da ya ji jini ya zuba ya ɗage wuka yana buɗe idansa sai ya ga dan a gefe a heragon aljanna ya yanka yanzu dan allah mutumin da ya miƙa wa allah wuya irin haka wannan za ka kwatanta shi da wani ɗan adam a duniya wajen haƙuri da juriya jama'a ka yanka ɗanka ƙwaya ɗaya cilo wanda kake so har ka ji jini na zuba har ka ɗage wuƙa ka gama yanka ka haƙura kuma sai da ya ɗage wuƙar sai ya ga ashe rago ya yanka Allah ya ɗauke ɗan ya kawo man rago ya yanka a madadin shi jama'a kuna fahimtar magana so don haka Allah yana da juriya yana da haƙuri shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce cikin hadithin kudusi ya ce bayina suna cutar da ni ya ce babu cuta da, ainihin wato cutarwa da ta wuce a jingina min ɗa a ce ni Allah ina da ɗa ya ce bayina suna cutar da ni suna zalinta ta suna cutata suna jingina min ɗa alhalin ban da ɗa ni ne kuma na halitta kowa da kowa amma a ce min na haifi ɗa na fata an fahimta shi yasa yace wa inna min ifkihim la yaquluna waladallahu innahum lakadhibuna yace yana daga cikin kiran ƙaryar mutane sukan ce waladallahu Allah ya haihu innahum lakadhibuna Allah yace billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya suke mu ni ban haihu ba ina fata an fahimci magana to Allah yana da haƙuri ka duba baɗalar da ake wa Allah jama'a ka duba iskancin da ake wa Allah ka duba 'yan mata da suke rawar baɗala da iskanci ka duba 'yan daudu a ƙasar nan da suke bidiyoyi suna sakewa don watsa tarbiyyar bayan Allah su ƙirƙiro rikici tsakaninsu kawai sai ta ruga wa junansu a shar a social media haka ne ko ba haka ba ba wani abu bane kawai ajanda ce ta kolin attention na 'ya'yanmu da 'yan matanmu da masu tarbiyya a cikinmu na a jefa su cikin irin wannan to amma Allah maɗaukakin sarki yana yi wa mutane talala zai bar mutum ya sheke ayarsa kun ga dai irin yadda manyan malamai da manyan bayan Allah suka dinga yakar wannan abubuwan amma yau an waye gari da yawa daga cikin waɗanda suke yaɗa wannan shegantakar an rasa yadda za a yi da su an rabu da su masu je su gaba da iskancinsu na rantse da Allah Allah maɗaukakin sarki yana nan a madakata za ku ji abin da zai biyo baya akan waɗannan tsinannun yara ai idan sun fi ƙarfin malam daurawa sun fi ƙarfin malamai sun fi ƙarfin masu dawa ai ba su fi ƙarfin Allah ba ko da yan iskan da suka ɗaure musu gindi da shugabanni azzalumai da suka ɗaure musu gindi duka ka bar su lokaci zai yi da Allah zai fara kama su ɗaya bayan ɗaya wallahi insha Allah ta'ala to Allah yana haƙuri ba don haka ba to da Allah ya dirkakar da kuwa saboda shegantakar da ake wa Allah a ƙasar nan jama'a da iskancin da ake yi da rahin mutuncin da ake yi ya wuce tunanin mutane ya wuce tunanin mutane to yakan ce la ilaha illallah al-azim al-halim babu abin bauta bisa gaskiya sai Allah al-azim wanda yake mai girma an gane ku al-halimu mai haƙuri mai juriya la ilaha illallah rabbul arshil azim ba abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ubangijin al'arshi al'azim wanda yake mai girma la ilaha illallah babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah rabbus samawati ubangijin sammai wa rabbul ardi kuma ubangijin kasai wa rabbul arshil karim kuma ubangijin gado mai karanci ina fata an fahimci magana ubangijin gado mai ainihin wato karanci to wannan hadithi a imam bukhari ya ainihin wato rawaito shi da imam muslim wannan hadithi ne da yake nuna falalar la ilaha illallah domin a cikin ta an maimaita la ilaha illallah har sau uku kuma yake nuna addu'ar da duk ta zo da la ilaha illallah Allah madaukakin sarki na karbarta to ku lura kuma ku gani ana yin wannan addu'ar dan yaya bakin cikin duniya da lahira gaba daya amma kuma a cikinta babu roƙon yayewar sai jinjina wa Allah a cikinta ba ku ji inda annabi ya ce Allahumma farrij annil karba ba Allah ka yaye mun damuwa da bakin ciki ba kawai jinjina wa Allah ya yabe shi wannan jinjinar da yayi wa Allah ya yabe shi sai ta jawo masa yayewar damuwa da bakin cikinsa ina fata an gane amma a ciki kaf ba abin da ka roƙa jinjina wa Allah kai an gane shi yasa za ka ga wato addu'o'in da suke nuna kalmar shahada da sallama wa Allah sun fi ba da wato ƙofar shiga a gurin Allah wa ayyuba idna da rabbahu anni masani ya durru sai ce wa anta arhamur rahimina Allah ce fasta jabna lahu فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الله تعالى وأيوب تنا أيوب النبى أيوب إذ نادى ربه لوكة دي قرما والله كرا أني مسني الضر سيتي الله توتا تاشا فيني سوى يا الله يا إيمو الله يكي قياوة ya Allah cufa ta fata shafan kaga bai roƙa ba amma ya sanarwa Allah me matsalar shi sai ce wa anta arhamur rahimin kuma kai Allah kafi kowa tausayi a duniya kafi kowa jin kai kafi kowa rahama kafi kowa alheri Allah ce yana rufe bakinsa fasta jabna lahu sai muka amsa mar matsalarsa ina fata an fahimta fakashafna ma bihi min durri sai muka yaye mar abin da yake tattare da shi na matsala da damuwar shi da cutar da take damunsa da rahin lafiya da take damunsa wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina muka bashi iyalansa da kwatankwacin su tare da su wannan rahama ce da tausayi daga gurin manzo Allah wa zikra lil abidina kuma abin ambato ne ga waɗanda suke masu bautar Allah na hakika wa zikra lil abidi an gane magana da kyau ku to haka kowa idan ya amsa wa Allah ko ya gaya wa Allah matsalarsa to Allah maɗaukakin sarki zai ainihin wato amsa masa ka je can gaba ya ce wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithina tuna annabi zakariya lokacin da ya kwala wa Allah kira ya ce ya Allah karka bar ni kai kadai ni kadai wa anta khairul warithina in ana neman wanda yake bawa masu wanda zai gaje shi na hakika na gaskiya na alheri to in aka same ka Allah an gama kai kaɗai ne kake bawa mutum magaji na gaskiya wanda zai gaje shi akan aikin da'awa ko aikin alheri ko wani aiki na neman kusancin ubangiji sai ce ya Allah karka ban ne kaɗai wa anta khairul warithina kai ne wanda ka fi ba wa mutane magada na alheri malamai suka ce idan baka da haihuwa in ka ci gaba da wannan addu'ar Allah sai ya baka haihuwa insha Allah ka ci gaba da karanta kuma ka karanta ta full ba ruwanka da maganan ayyu abin nan zakariya ya shigo cikin magana ka faɗa wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithina kai tai Allah ya ce fastadabna lahu wa wahabna lahu yahaya yana rufe baki sai muka amsa mar muka bahi dawaye yahaya na fata an fahimci magana sannan ya ce wa aslahna lahu zawjahu muka gyara mishi matar shi da matar ba ta haihuwa Allah ya ce sai muka gyara ta kawai to kai gyaran Allah ai shine gyara kuwa in Allah ya gyara mana ba magana ta kare ba Allah ya ce wa aslahna lahu zawjahu muka gyara mar matarsa sai Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina innahum dama su annabawa kanu sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawar aikata alheri wa yad'una na ragaban suna roƙonmu suna masu kwaɗayin rahamarmu wa rahaban suna tsoron azabarmu da masifarmu da bala'imu wa kanu lana khashi'ina kuma sun kasance masu taka tsantsan ne da lamarinmu to da in ka je qur'ani malam ka dinga jin annabawa yadda suka yi Allah ya amsa musu yadda suka yi Allah ya amsa musu abin sa ya burge ka shine a can yace wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce shi ma fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minina shi ma muka amsa mar muka fitar da shi daga bakin ciki da damuwa yace kuma duk muminin da ya mana irin wannan addu'ar wallahi sai mun fitar da shi daga damuwa wallahi jama'a damuwar kasar nan ba shugabanni ne za su yi mana maganin ta ina gaya muku wannan magana ku saurari wannan magana da kyau ka kada kunnanka da kyau ka ji tsoron Allah ka mayar da al'amarinka ga Allah ai na sha faɗa muku ina cewa al'amuran ƙasar nan babban fatan da za ka yi na farko ka yi wa addu'a general Allah ka fitar da al'umma daga cikin wannan ƙasa idan abin daga cikin wannan al'amarin bala'in wannan ƙasa idan kai wannan addu'ar sai ka koma ka ce ya Allah idan baka yi alƙawarin fitar da kowa ba to ni dai Allah ka fitar da ni ba shi kenan ba a yi gaskiya ne ai ka yi ta general Allah bai karɓa bai ka ce to ni kam dai Allah tunda ba ka yi alƙawarin fitar da kowa ba to ni dai a fitar da ni ya Allah idan Allah ya fitar da kai to ai ko da ba fitar da kowa ba kai ka dai gaba ta kai ka amma in so samu ne kowa ya me ya fita daga cikin matsalar to idan Allah bai rubuta kowa ya fita ba sai ka ce to ni dai Allah a fitar da ni yasa zaka ga a cikin nau'ukan addu'o'in Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai addu'ar da zaka ga general addu'a ce ta shafi kowa da kowa akwai kuma addu'ar da zaka ga shi karan kansa yake yi wa addu'a me hikimar haka shine in Allah cikin hikimarsa ya kaddara zai yaye wa mutane bala'i to muna fatan haka idan a cikin alkawarin Allah bai kaddara zai yaye wa kowa ba to ni dai a me a yaye mintawa shi sa za ka ga addu'ar annabi wata ran yayi general Allah kai mana kaza kai mana kaza wata ran kuma yayi individual Allah kai mun kaza kai mun kaza ina fata an fahimta ko annabi nuhu da yazo me yace rabbi gifirli sai yace wal walidayya sai kuma yace wal man dakhala baitiya mu'minan ko ya Allah gafarta mun ni gafarta wa iyayena da kuma wanda suka shigo wannan jirgin ruwa suna cikin muminai ma'ana idan su ba ba su kubuta ba gaba ɗaya to ni dai a kubutar da ni Allah ya shirye da mu saboda haka wannan addu'a a Bukhari da Muslim suka rawaito wa akhraja Tirmidhi min riwayati Ali radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala u'allimuka kalimatin idza qultahunna ghafara Allahu laka wa in kunta maghfuran laka قال قل لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين صححه الألباني يتي وأخرج الترمذي الإمام الترمذي الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة ابن الضحاك الترمذي البوجي رحمه الله تعالى Allah ji kan imamun turmidi daga ali dan abi talib ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala uallimuka kalimatin bana karantar da kai wasu kalmomi ba idza qulta hunna ghafara Allahu laka in ka karanta su Allah zai ma gafara ka dinga faɗin wannan Allah zai maka gafara ma'anar gafara shine Allah zai lullube zunubanka ya yafe ma sannan zai lullube ma aibinka a nan duniya ya rufa ma asiri jama'a idan mutum ya samu wannan dan Allah ya haye ko bai haye ba ya haye yace wa in kunta magafuran laka ko da kwa dama an taɓa ma gafara to za a ƙara maimaita ma ita amma gafara a ƙara ma gafara na fata an fahimta qul la ilaha illallah annabi yace wa sayyidina ali ka ce la ilaha illallah al-aliyyu al-azim madaukakin sarki kuma mai girma shi Allah la ilaha illallahul hakimul karim ba abin bautawa da gaskiya sai Allah alhakimu Allah mai hikima alkarimu Allah mai karanci la ilaha illallahu babu abin bauta da bisa cancanta da dacewa sai Allah subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah rabbis samawati sab'i ubangijin sammai guda bakwai wa rabbil arshil azim kuma ubangijin gado wanda yake mai girma alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu gaba daya kun ga ita ma ana ta ruwan kalmar la ilaha illallah cikin addu'a wanda wannan ke nuna wato falalar da kuma samun shigar addu'ar da take kunshe da la ilaha illallah don a nuna ma falalar la ilaha illallah da alherinta don haka annabi ya ce sayyidina ali cewa in kana wannan ko da dama Allah ya taɓa gafarta ma to zai ƙara gafarta maka ko da Allah ya baka yadda za ka yi zai ƙara baka yadda za ka yi kuma duk abin da kake ciki na ni'ima in kana wannan sai Allah ya ƙara ma wannan ni'imar an gane maganar da ke ko so mu yi kokari mu haddace waɗannan addu'o'i ba masu wahala bane ko mu dinga yawan lalata su kuma irin waɗannan addu'o'in su ne waɗanda ake cewa unlimited addu'o'i wato ba su da iyaka dan ba a ce adadi kaza za ka yi ba kawai ka yi idan ka ji ka gaji ka huta in ka huta ka ƙara ɗorawa a gaba kana tafiya ka yi kana mota ka yi kana kan jirgi ka yi kana kan mota ka yi kana kan keke kana kan mashin kana ofis ba ka aiki duk abin da kake yi a gamakinka na motsi ba a sani ba a he addu'o'i kake ta suburbuɗawa wallahi malam al'amuranka za su miƙe za su yi saiti da izinin allah insha allahu ta'ala Allah ba zai faɗi magana ta tashi ba manzan Allah ba zai faɗa ta tashi ba jama'a an gane maganar da kyau ko yawwa su don haka ka dage da wannan ya ce sahahul albani imam albani ya inganta wannan bayan kuma imam turmidi ya ainihin wato fitar da wannan hadith wa an umar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma minkum min ahadin yatawaddau fayablugu فيبلغ أو فيسبغ الوضوء فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء نفت أن فهمت daga Abdullahi dan Umar Allah ya hada mu da Abdullahi dan Umar a Jannatul Firdaus Abdullahi dan Umar yace Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum min ahadin yatawadda babu wani cikin ku da zai yi alwala eh umar ne ko an an umar daga baban ne ahiba daga dan bane daga umar dan khattab yake cewa ma minkum min ahadin babu wani daga cikin ku inji manzon Allah ya tawadda wanda zai yi alwala fayubligu aw fayas fayusbihu alwudu'a ya kai makura wajen kyautata alwalar wato jama'a idan mun zo alwala mu dinga nutsuwa malam galibi idan annabi ya zo zai magana akan alwala sai ya ce ka kai makura wajen kyautata ta ina fata an fahimta yana daga cikin sakarci na musulmi ya zo zai yi alwala ba zai tsaya ya nutsu ya wanke gaɓoɓin alwalan nan yadda ya kamata ba ana buƙatar in ka zo alwala duk wata gaba ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka wanke ta yadda ya kamata jama'a alwala tana daga cikin abin da ke kare mutum daga duk wata masifa hatta sihiri da tsafi da ake wa mutane idan kana yawan zama da alwala ingantacciya wallahi Allah na iya kare ka daga fadawa cikin tarkon masihirta da matsafa daga cikin abin da Allah ke kankare zunubai da ita daga cikin ibadodi akwai alwala ka je ka bukhari da muslim karanta muwadda ta imamu malik hadisi ya tabbata annabi ya ce idan mutum ya alwala duk ɗigon ruwan da ya sauka daga kan fuskarsa da gahinsa to yakan ɗige ne da duk wani zunubin da idansa da bakinsa da hancinsa suka aikata haka annabi muhammadu ya faɗa duk ɗigon ruwan da ya sauka daga fuskarka idanunka gashin gemunka in akwai da wane ne ya ce da idanka da ƙofofin hancinka da bakinka duk zunubin da suka aikata wannan ruwan zai ɗige gaba ɗaya da zunuban da waɗannan gaɓoɓin suka aikata annabi ya ce idan ka wanke hannunka kuwa duk ɗigon ruwan da ya fita daga kan yatsar ka guda ɗaya zai ɗige ne gaba ɗaya da zunuban da hannayenka nan gaba ɗaya suka aikata dukka gaba ɗaya zunuban da hannunka suka aikata zai ɗige gaba ɗaya haka idan ka wanke kafa in ji annabi muhammadu ya ce duk ɗigon ruwan da ya sauka na wannan alwalar da ka yi Allah zai ɗigar da zunuban da kafar ka ta taka ta ne ta aikata jama'a waɗannan gaɓoɓin ba su suke jawo mana bala'i ba duk saban da aka aikata ba da waɗannan gaɓoɓin ake aikatawa ba ko dai ido ko hanci ko baki ko ko hannu ya kai ya taba ko kafa ta taka ta je to annabi ya ce in kai alwala duk gaba ɗaya zunuban da ka aikata da waɗannan gaɓoɓin gaba ɗaya za su ruwan ƙarshe zai ɗige da zunubi na ƙarshe na waɗannan gaɓoɓin don Allah alwala a bar wasa ce ba a bar wasa ba ne to amma sai mutum ya zauna shi yasa magabata da suka san falalar alwala ko ba su da sallah a gabansu za su yi alwala su zauna da ita ka sabunta wa kanka wannan yana daga cikin alherin duniya da lahira mutum ya dinga zama da alwala akwai wani abokina da na sani shi Allah ya yi shi lafiyayye ne wani lokaci wallahi in yi alwalar asuba na rantse da Allah Allah asar sai yayi da ita sai dai ya ga dama ya tsara amma tana nan daram ya ce to kai muna neman waliye mun rasa duk mun mun gabu da na karya a hega na gaskiyar a nan mu sani ba na fata an gane so ko da ta karye ruwa fiye watan naira ashirin ne sai kawai ka nemi gefe bakin titi ka ɗaura ta kuma wallahi ka daina cewa wai kai sai ka samu sukuni za ka yi abu kaza wallahi ko tafiya kake a tsakiyar titi alwalarka ta karye nemi ruwa a shago ka nemi guri ka zauna ka nemi bakin titi bakin lambatu ka ɗaura alwala ƙarfe sha ɗaya aga kana alwala ce wani lafiya ka ce lafiyar mata kawo haka an gane magana da ke ku ka san saboda tsabar yanzu ayyukan ma ba ma yin su in an ga kana yin wani abu sai a ɗauka lafiya me ya faru kuma ƙarfe goma da rabi kana alwala wani ma sai ce jana'iza za ka je ne mutuwa aka yi alhalin ya kamata a ce musulmi yana zama da menene da alwala amma saboda ba ma yi don haka daga an gama za ka yi sai a ɗauka wani bala'i ne ya taso na fata an gane so haka magabata suke daga ta karye za su sake ɗaura wata ta kare ka daga bala'i ta kare ka daga matsafa da masihirta da mugaye da masu kambun baka da masu kambun ido kuna ga ko da kambun ido ake zargin wani ya taba ka da shi shine ya ga wani abu a tattare da kai ya burge shi sai ya magana a kai sai wannan abin ya haifar ma da damuwa annabi sai ya ce mutumin ya je ya yi alwala ya kawo singin ruwan a watsa ma a yayyarfa ma a jikinka shikenan kawai sai ka dawo normal saboda falalar alwala jama'a kuna fahimtar magana da ke ku saboda alherin alwala kuna ga manzon Allah cewa ya duk mutumin da ya zo bacci sai ya yi alwala ya kwanta da alwala annabi ce kana mabituhu masjidan wannan gadon da ya kwanta yanzu ba sunansa gado ba sunansa masallaci in ji manzan Allah kuma ba zai gushe ba Allah yana rubuta masa ladan yana sallah har sai ya ne ya farka in ji manzan Allah kana mabitu ko masjidan gadon ya tahi daga gado ya koma masallaci kuma yana nan a kwancan amma ana rubuta man ladan yana menene yana sallah har sai lokacin da ya farka ta kare ka daga aljanu da shaidanu wanda suke zuwa mutane a cikin bacci suke razana su da firgita su to alherin alwala jama'a in lacca za mu a kanta na rantse da Allah ba ka ji a duniya ba karamar asara kai ba ashe rashin zaman ka ba ba alwala tana da abubuwan da Allah ne kaɗai ya san adadin su wajen falala da alheri da girma don haka mu daina wasa da ita daga takari ya ɗaura wata za a yi sallah ko ba za a yi sallah ba zauna da alwalarka haka manzan Allah yake to annabi ya ce duk mutumin da ya alwala ya kyautata alwalarsa a wata ruwaya au fayasbigul wudu ya kyautata alwalar thumma yaqulu sa'annan sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu wanda ya cancanta abota wa sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lalle annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzan Allah ne babu wanda zai yi wannan in ji manzan Allah illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya face sai an bude masa kofofin aljanna guda takwas yadkhulu min ayyiha sha'a ya higa ta inda duk ya ga dama imam muslim ya rawaito kaga ba wai sallah kai ba iya alwalar kai ta ka kyautata ta annabi ya ce za a bude ma kofofin aljanna takwas ka zaɓi wacce ta yi ma ka shiga ka zaɓi wacce ta yi maka ka shiga ba ka yi zikiri ba ba ka karanta ƙur'ani ba ba ka yi nafila ba iya ka ɗaura alwalar kawai iya ka ɗaura alwalar ka kyautata ta ka yi ta yadda ya kamata annabi ya ce za a buɗe ma ƙofofin aljanna guda takwas ka zaɓi wacce ta yi maka shiga akwai rayyan akwai jannatu adin akwai aljannar kaza akwai ga sunan su takwas an gane maganar da kyau ko so wannan yana daga cikin alherin alwala a sannan mu gane daga cikin abin da yasa aka samu wannan falalar shine bayan mutum ya gama yayi wannan addu'a cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaji fa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in kai alwala ka faɗi wannan wannan shine abin da aka jima ana koyar da bayan Allah amma sai ya zama akwai kuskure na fata an fahimci magana daga cikin kuskuren shine wa zai tuna addu'ar da ake yi Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin to maganar gaskiya ita ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min almutatahhirin wannan ya tabbata amma abin da bai tabbata ba waja'alni min ibadika wannan shine bai tabbata ba na fata an fahimci magana sannan abu na biyu daga cikin abin da bai tabbata ba shine daga menene ya fa sama da kuma daga ido bai mutum ya kalli ina sama waɗannan su ne abubuwa guda uku da ba su tabbata ba amma yin wannan addu'ar da kuma yin waccan Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wannan babu laifi amma wa ja'alni min ibadika salihin ne bai zo a cikin ruwayar ba an gane maganar da kyau ko amma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wannan ya tabbata jama'a kun gane na'am so wannan shine wannan hadisi imam muslim ya rawaito وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه daga sa'ad dan abi waqas sahabin annabi kuma wali cikin sahabbai kuma mujabud da'awa ai na ba ku kissarsa wancan sati kusan biyu da suka wuce ko cewa sa'ad yana daga cikin mutanen da in suka ce Allah ya maka albarka to zai yi wahala baka yi albarka ba haka kuma in ka fusata suka ce Allah ya tsine ma zai wahala baka watse ba shi haka yake Allah ya yi mujabud da'awa ne Allah yana karɓar addu'ar shi yasa ka yi hankali da wasu mutane ka daina taɓa su ka daina taɓa wasu baka sani ba Allah na iya fushi a kanka ma'ana Allah na iya fushi da kai saboda ka taba su in aka ce maka wani mutumin kirki ne cikin bayan Allah ya hankali wajen mu'amala da shi matukar akwai kafar da ya rike yake wa Allah hidima to yi taka tsantsan baka san matsayinsa a gurin Allah ba kun gane magana da kyau ku akwai wani sahabi banda sa'adu dan abi waqas wata mata ta cinye masa fili filinsa ne gonarsa ne kamar lambu haka a kewaye saya ya biya haka kawai matan nan ta zo ta ce nata ne aka buga aka buga ta ce sam nata ne ya zalunce ta ya kwace mata aka kai karasa gurin khalifar musulunci ya ce nasa ne shi ya fiya ga takardu ga kuma ta ce fa a ƙarya ne nasa ne nata ne ya ce shi kenan ya khalifatal musulmi na bar mata ta je ta rike in har zalunta ta ta yi to allah ya sa wannan filin ya zama shine ajalinta kawai juya ya kama hanya ya tafi abin shi wallahi akwai wata rijiya a cikin filin wata rana ta zo ziyara ta je bakin rijiyar kawai kafarta ta zami ta fada cikin wannan rijiyar duk wani abin da ya kamata a yi wajen a fito da ita babu abin da ba a yi ba wallahi matan nan ta gagara fita a ciki ta mutu kai ba maganar ma wai maganar fito da ita da ranta ba bayan ta mutu a fito da gawarta ma san da ya zama bala'i ƙarshe mayar da ƙasa aka yi akanta aka yi sallah a kan rijiyar a matsayin ta mutu a cikin rijiyar ba dama ta fita addu'ar waliyai ta kama ta yasa ka yi hankali in dai mutum ana shaidarsa mutumin arziki ne ka yi hankali ku haɗa rigima da hiya ja maka allah ya isa ka yi hankali na rantse da Allah wani sai bayan shekara goma sai Allah ya kama ka da Allah ya isan shi ba za ka san cewa Allah ne ya kama ka da wannan abu sai bayan shekara goma Allah zai barka kai ta fagauniyarka sai wata rana sai ka shiga wani lungu sai Allah ya ɗauko waccar Allah ya isan sai ya ram da kai a dalilin ka taɓa masa ɗaya daga cikin bayansa ai hadithul qudufi na man adali waliyan ya ishe mu darasi nabi ya ce Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk mutumin da ya gaba da mai kaunata masoyina mai addini na mai kula da tsari na ya gaba da shi Allah ya ce to ba da shi yake gaba ba da ni yake yi don haka ya zo mai faɗa mana ya tara ya samu shi yasa ku yi taka tsantsan da shiga haƙƙin mutane wani baka san me matsayinsa a gurin Allah ba wani baka san me darajar da yake da ita a gurin Allah ba wani baka san Allah na iya fusata a kansa yi maka ukuba da abin da kai mar ba to sai ka ga al'amari ya zo maka ka tunanin ina wannan matsalar ta taso ka rasa ta ina ta taso an gane magana da kyau ka rasa ina matsalar ta taso alhalin kai ka tabo shi shi kuma Allah ya fushi a kansa kuma wani wallahi ba ma sai kai ka gurin Allah ba kawai barin ka zai ka taba shi sai rabu da kai ya ci gaba da harkar gaban shi shi kuma Allah sai ya fusasa akan taba shi da kai saboda yana da wani matsayi na musamman a gurin Allah to wannan shine yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam galibi idan aka tabo shi sai Allah ya tambaye shi me kake so a yi musu to annabi kenan amma kai da ba annabi ba Allah babu wahayin da zai ma ya tambaye ka kawai matakin zai dauka kawai amma shi annabi har sai an nemi zaben sa to annabi da ke yana da tausayi yana da jin kai galibi idan Allah ya tambaye shi me kake so a yi musu sai ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryar da su domin ba su san matsayina ba ne yasa suke cin mutunci na da sun san ni waye da wallahi ba za su yi min haka ba don haka ka shirye su ya Allah to amma bayan Allah na gari su tunda ba wahayi da Allah zai musu ya tambaye su ya za a yi wallahi Allah kawai matakin zai dauka to sai ka ga wasu sun hallaka a dalilin taba wasu da suka yi ba su san cewa taba wasu suka yi Allah ya hallaka su ba shi yasa muke tausayawa al'umma yayin da ta zama ba ta da aiki illa cin mutuncin manyan malamai da manyan bayin Allah a cikinta saboda a cikin malaman nan baka sani ba wallahi akwai wanda hitun da ya taso ba shi da aiki sai hidimar al'umma da addinin Allah ko da yana da wasu kusakurai da wasu laifuffuka tsakaninsa da ubangijinsa wala Allah akwai abubuwan da yake yi wanda wallahi Allah dai kadai ya san dalili yanzu bari ba ku misali ka dauki malam daurawa malam daurawa bincike ya nuna a kaf malaman kasar nan babu mutanen da babu malamin da aka shiga addinin musulunci ta dalilinsa irin malam aminu daurawa wanda ya san malam daurawa shekara ashirin da suka wuce yana zuwa tafsiri garin nan ya san irin dandazon jama'ar da suka shiga addinin allah dalilin malam daurawa don allah ka ɗauki iya wannan aikin na malam daurawa iya shi kadai kar ka ƙara da da'awarsa kiransa tafsirinsa karantarwarsa hidimar al'umma malam yaɗa addini da yake yi kar ka ɗauki wannan ka ɗauki iya waɗanda suka musulunta ta hannunsa wallahi wannan ba ƙaramin aiki bane da malam yake yi na addinin Allah to akan wannan kaɗai in ka taɓa malam Allah na iya fushi da kai wallahi jama'a haka ne ko ba haka ba to kai hankali kai hankali wasu suna da wasu abubuwa tsakaninsu da ubangiji wanda Allah ne kaɗai ya san menene wannan abu kai baka sani ba su kansu su ma ba su sani ba saboda su dama malamanmu na sunna ba sa yin aiki suna jidi da kai da aikinsu a hakan suna yi suna raina matsayin abin da suka yi allazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un wanda suke bada abin da suke iya barwa na aiki a lokacin da suke bada wannan abin na aikin addini da aikin alheri wa qulubuhum wajilatun Allah ya ce zuciyarsu tana raurawa shin Allah ya karba aikin ko bai karba ba zai musu gafara a dalilinsa ko ba zai wallahi galibin malamanmu na sunna haka suka so kuma Allah bai musu jarabawa ta jiji da isa akan aikin su ba suna yin aikin suna jin har yanzu ba su ba da haƙƙin abin da Allah ya ɗora musu ba tukunna to mutumin da Allah ya masa irin wannan zuciyar kai ka zo ka taɓa shi ba da haƙƙi ba to kai hankali ka yi hankali Allah ya samu dace saboda haka yake cewa sa'ad dan abi waqas waliyin Allah kuma ɗaya daga cikin sahabbai kuma mujabud da'awa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala hina yasma'ul mu'adhdhina mutumin da ya wannan addu'a lokacin da ya ji mai kiran sallah yayi kiran sallah wallahi inda za ku burge ni ku duk addu'o'in da muka karanto din nan zuwa sati mai zuwa gaba ɗaya duka haddace su addu'o'i ne ga sunan kusan guda biyar kuma kowace an faɗi kaɗan daga cikin falalarta za ka samu aljanna Allah zai kare ka daga bala'i za ka yi kaza a ce ka je ka saka waɗannan addu'o'in a gaba daga nan zuwa rana ita duka haddace su kuma idan ka saba yin su shikenan ka gama da su idan ka saba suka shiga kwakwalwar suka zauna magana ta kare duk lokacin da ka bukaci kawai sai dai ka ta sun zo ba sai ka duba littafi ba to da za ka burge Allah ka burge annabi ka burge musulunci wallahi malam da ka ji ka haddace addu'o'in nan ba wani wahala a cikin su ba wani wahala yanzu irin addu'ar gama alwala eh ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a ce a kullum ka yi alwala sau uku kana karanta wannan addu'ar ka yi da safe in ta karye da rana ka sake da yamma ma ka sake banda alwalan azahar la'asar magariba isha na rantse da allah ka haye da izinin allah to da a ce za mu riƙe wannan kaɗai wala ya ishe mu kariya daga dukkanin masifa da muke tsoro ta same mu to amma ba za mu yi ba eh riwayoyi da suka zo akan wannan addu'a ta alwala eh wanda ake cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jazakumullahu khairan wannan tambaya tana da muhimmanci sannan wancan kuma ana na'am wanne daya hadisi da cikin ba eh wanda ke fara billahi rabban eh wal- eh za mu zo mu karanta eh za mu karanta inda aka samu taqdim da ta'khir yawa yawwa tunda wasu ruwayoyin ya zo raditu billahi rabban wa bil islami da farko amma anan ya zo wa bi muhammadin rasulan sannan wa bil islami an samu takadimu ma haqqahu ta'khir za mu bayani a gaba waccar magana da komanda ya kawo cewa akwai ruwayan da ta zo cewa in ka gama alwalar maimakon ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba haka zaka faɗa ba a waccan ruwayar ya nuna zaka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya tabbata eh ruwayoyi ne suka bambanta amma da wannan da waccan duka ɗaya ne kamar yadda wannan addu'a da zamu karanta a gaba ita ma ta zo da bambancin ruwaya sabanin wacce mutane suka saba yi na fata an gane Allah ya shirye da mu dan haka sa'ar dan abi waqaz yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala hina yasma'ul mu'adhdhib wanda ya budu baki ya faɗi wannan addu'a lokacin da ya ji mai kiran sallah yayi kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ina shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lalle annabi muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne raditu billahi rabban na yarda ubangiji abin nan Allah shi ne mahalicci na shi ne ubangiji na to a waccan ruwayar kamar yadda kwamanda ya kawo wabi- wabi- wabil islami dinan shine na farko a nan kuma ya zo wa bi muhammadin rasulan sannan wa bil islami dinan a waccan kuma wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula ba ma wa bi muhammadin rasulan ba a nabiyan wa rasula to duka wacce ka iya in ka iya wacce ruwayar ka ci gaba da yi yayi in kuma ka koyi wannan ma ka ci gaba yi duk ruwayar guda ɗaya ne an samu yan bambance bambance ne tsakani wa bi muhammadin rasulan kuma annabi muhammadu manzan Allah ne wa bil islami dinan kuma addinin musulunci shine addini na duk na yarda na yi imani da haka Allah ya manza Allah ce idan mutum yayi wannan addu'ar idan ya ji mai kiran sallah gufira lahu dhanbuhu za a gafarta bar zunubansa gaba daya kuma dama mun faɗa idan aka zo da addu'a irin wannan aka ce za a gafarta ma zunuban wasu malamai suka ce har da manyan gaba daya an yafe ma tunda ba a yi specifying ba kawai an ce za a gafarta ma zunuban to ka kaddara har da manyan wasu kuma suka ce a ai akwai aya da ta nuna in tajtanibu kaba'ira ma tun hauna anhu nukaffir ankum sai ya aji ku in kun bar manyan zunuban da muka hana ku to kananan ma za mu yafe muku da haka wasu na ganin sai ka bar manyan ne sai a yafe ma kananan ala ayyi halin ko kananan aka yafe ai an haya ai ko Allah ka yafe mana hadda manyan gaba daya imamu muslim ya rawaito wannan hadisi ingantacce ne to sai hadisin da akan sa wala Allah za mu tsaya a wannan karatu saboda jama'a da yawa ba su san cewa mun dawo karatu ba kar a ja da yawa ya zama an bar wasu a baya an anas radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الآذان فإن سمع آذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو رائي معزا رواه مسلم turwaya ce ingantacciya daga sahabi Anas dan Malik baran gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan aikan gidan manzon Allah Anas dan Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yughiru yakan kai hari idan an cakale shi mun sha faɗa muku ko a hudubar mutum jiya na faɗa cewa idan ka je ka karanta ya kukuwan annabi sallallahu alaihi wasallama za ka samu annabi bai taɓa kai wa mutane hari ba ba tare da su ne suka cakale shi ba baya yi idan ka ga annabi ya hari wasu mutane to za ka samu sun cakale shi ne a wasu lokutan ma cakalar ta wuce ɗaya har ta je biyu har ta je ta uku sannan sai annabi ya ce to ba zai fa yadda da ainihin wato a a kaskanta addininsa da jama'arsa ba sai ya kai hari domin ramako ina fata an gane to wannan kuma ke nuna mana ashe daga cikin manufofin musulunci ba ya zo ne don ya yaƙi jama'a ya faɗa da su ba a ya zo ne shi ya yaɗa manufarsa idan ka gamsu ka shiga in baka gamsu ba wanda ya tilasta maka la ikraha fi din to amma kuma idan ka nemi hana musulunci ya yi rawar hantsi na fata an fahimta to ba zai barka ba kuma yasa cikin ruwa annabi ya ce la yuldagul mu'min fi juhurin wahidin marrataini ba a ramun mumini sau biyu a fuska daya a gaura mamari saboda tsabar imani ka sake waiwa ka ce mare nan ma a musulunci bai da wannan ba aka taba ka to kamar yadda martani ma kai karka taba kowa na fata an fahimta amma in an taba ka a addini to kar kai shi saboda kuma wannan zai haifar da kaskanci wa addinin ko ya haifar da kaskanci wa mutanen addinin cewa matsorata ne ba sa iya kara abin da suke kai na manufa na addini to yasa musulunci bai da a takare ka kai shiru ba musamman addini za mu zo mu karanta a littafin alwajiz tunda mun zo ne akan muna cikin babin da ke magana akan sallar juma'a cewa annabi idan ya zo khutba ihmarra wajhuhu fuskarsa takan yi ja ta murtuke wa ala sautuhu muryar annabi ta dago da ƙarfi marawaici ya ce ka annahu mundiru jaishin kai ka ce annabi ya tara tawaga ne za a tafi yaƙi yana musu nasiha ka san za a tafi yaƙi dole a shajja a mutane aiko dole a caja mutane ya ce to kamar haka annabi yake hudu ba saboda a nuna ma musulunci ba kaskantaccen addini ba ne da zai bari kawai ka dinga mar abin da kaga dama kuma a zuba ma ido an gane magana da kyau ko kai buƙatar a nuna wa mutane cewa addinin Allah yana da izza yana da izza amma fa bai takarar fada an gane to shine annabi inji Anas yace ya kasance yuhiru yakan kai farmaki yakan kai hari idza tala alfajru amma baya kai hari sai alfajr ya keto an yi sallar asuba ka san duk gafalalle daidai wannan lokacin bacci yake yi kuma baccin yayi nauyi shi yasa zaka ga hatta kai musulmi idan kai wasa daidai lokacin da shedan zai dankwafe ka shine daidai lokacin sallar asuba alam ɗinka yana kadawa haka zaka mika hannu ka jawo ka danna ya ka koma ka kife kawai shedan ya gama da kai an gane magana da kyau ko a zo a tashe ka ka fara fada ko ka fara kai duka don me za a tashe ka a barka shaidan ya gama dafar makyan jamar ka kenan to shi yasa dukkanin mutanen da suke da matsala za ka ga daidai wannan lokacin ba su da yunkuri na su tashi domin bauta wa Allah to kuma a nan ne ake gane hakikanin mutumin da yake da kwazo da hazaƙar addini da hazaƙar bautar Allah daidai lokacin asuba yadda kishe ɗan ya tashi idan so samu ya samu abin da ya samu na nabilfili a gida sannan sai ya tafi ina masallaci na waye na ga kamar daga hannu ok to shikenan an gane maganar da kyau ko to annabi ya kasance idan zai kai hari sai asuba ta yi an gane maganar da kyau ko shi yasa a wani a wata aya ke cewa fa idza nazalna bi sahati qaumin fasaha alahum sabahul mundarina ko a wata magana idan muka sauka a ainihin wato a a a a farfajiyar mutane to safiya mai muni ta same su fasaha alahum sabahul mundarina safiya mai muni ta same su ina fata an fahimci magana a wannan shine ne to wa kana yastami'ul adhan to in annabi ya je gari kafin ya hare su sai ya ce a tsaya da asuba din a saurara aji me zai faru sau da yawa sai ya ji gari an kwala kiran sallah a cikin garin ina fata an fahimta wannan ke nuna akwai musulmi a garin ba duka kafirai bane ko arna ne gaba daya fa idza sami'a adhanan idan ya ji kiran sallah amsaka fa'in sami ako fa'in sami a azanan idan ya ji kiran sallah amsaka annabi sai kame ya ce tun da akwai musulmi yanzu in mun farmake su ba za mu iya bambanta suwaye musulman cikin suwaye arnan don allah ka duba yadda annabi muhammadu ke tsarin sa jama amma yanzu wai a yakin musulunci ne za a je garin da duk musulmi ne ko kuma ka ce mafi yawancinsu a je a kashe kowa wala Allah a cikin garin akwai wanda wallahi kai da ka kawo harin ya fi ka imani haka ne ko ba haka ba ko a cikin masallaci kuma wai a hakan kana cewa jihadi ne yasa jiya na faɗa muku a hudu ba cewa duk yakin da bai cika ka'idar annabi muhammadu ba wallahi ko an fara shi ba za a yi nasara ba don akwai abubuwan da Allah ya gindaya kafin a hari mutane yanzu dai kun ji annabi idan zai kai hari sai da asuba idan ya zo da asubar sai ya tsaya a bakin gari ya ji za a kira sallah a garin ko ba za a kira ba ko in ya ji an kwarma kiran sallah sai ya ce to babu da dalilin da zai sa mu hari mutanen nan duk da sun takale mu saboda akwai musulmi a cikinsu ya za ka yi ka bambance tsakanin wanda yake musulmi ne a garin da wanda ba musulmi ba to wannan shine tsarin manzan Allah amma tsarin yan tamori ina fata an fahimta tsarin yan tamori to babu maganar bambanta akwai musulmi ko ba musulmi kawai a tari a tari garin kawai tsarin yan tamori shine musulmin ma da yace shi musulmi ne sun ce ba su yadda su kai musulmi bane kai arne ne yana mm na ce fa ashhadu Allah ilaha illa na na yadda Allah kwaya ɗaya ne abun bauta ba wani an bauta su ce ƙarya take yi saboda sun shiga zuciyarka sun gane cewa ba gaskiya ka faɗa ba ta ya za a yi mutum ya zo da irin wannan tsarin ya ce addinin musulunci ne ya zo masa da shi ba daidai ba ne ba addini ba ne jama'a kuma wallahi alhamdulillah ko ba komai allah yana nuna gaskiyar malamai da suke faɗa kafin yakin boko haram ya fara su malam albani zaria su malam ja'afar su dr abdullahi gadon kaya su dr abdulwahab abdallah su muhammad sani umar rijiyar lemo da sauran manyan malamanmu duk sun bu jagororin harkar nan suka ce musu ba musulunci ba ko kun fara sai dai a karkashe ku a banza kuma ku kashe mutane a banza amma wallahi ba za ku yi nasara ba amma suka iya da da allah jama'a ina nasara aikin yakin boko haram yanzu babu nasara sai asara na bayan allah hafizan qur'ani waɗanda suka san qur'ani da ma'anarsa yau an waye gari an kashe su a wannan bala'in kuma abin da suke so su cimma na nasarar kwacar najeriya su dawo da ita kan tsarin addini kamar yadda suke ikirari ko ɗaya bisa ɗarin abin da suke bukata ba su yi ba haka ne ko ba haka ba yasa an taɓa kama wani ɗan boko haram jama'a daga maiduguri za a tafi da shi abuja shi tun da ya tashi bai taɓa yowa nan ba ya yi haka bai taɓa yi ba kawai labarin kuma yake ji ana tahowa da hi a motar sojoji aka wuce mai duguri aka iso mai so na wannan jihar yobe aka wuce yobe aka taho nan aka zo gombe aka wuce gombe aka tinkari bauchi sai tambayi wani daga cikin jami'an tsaro ya ce wai har yanzu ba mai isa abujan ba ne a ai abuja nan gaba akwai tafiya kusan rabin wacce baka yi a baya in ban da garuruwa da jeji da waye ba abin da yake gani wallahi kawai sai ya fashe da kuka sai ya ce annabi ya yi gaskiya ya ce dama ya siffanta masu irin wannan aƙidar da cewa sufaha'ul ahalani hudatha'ul asnani masu ƙananan shekaru yara ƙanana kaga mutum yana ɗaga bindiga ita ma bindiga tana ɗaga shi yana janta ita ma tana jan shi hudafa'ul asna masu ƙananan shekaru sufaha'ul ahlami masu wawan tunani haka annabi muhammadu ya siffanta su kai manzon Allah ya gama magana mala ya ce in ban da wawan tunani ta ya za a yi a ce mu muna wannan lungu mu fara tunanin wai za mu kwace najeriya ya ce mai duguri kanta ta ya za a yi ta kwato balantana kasar gaba ɗaya ya ce yanzu abuja ya ce kuma daga abujan najeriya ba ta kare ba za a kara gaba aka ce kwarai da gaske sai sake rushewa da kuka ka gani saboda duk abin da babu tsarin manzan allah jama'a ba annabi ne ba addini ne ya ce a yi shi ba wallahi ko an fara ba za a je ko ina ba kalli zanga-zangar da aka yi ba nasara a ciki kowa kuma yanzu ya koma gida ko don an watsa yanzu kuma sai dan abin da ba a rasa ba har yanzu wanda kuma hi he ka kafofin yaɗa bayanai na zamani ko he kafofin labarai sana za ka gani amma duk kowa an gama hayaniyar yanzu an watse kuma nasarar da ake cewa sai an cin mata ko ɗaya bisa ɗarinta ba a cimma ba ɗaya bisa ɗari in ka ga dama ma ka ce sai dai ƙara komawa baya da aka yi yanzu akwai abin nan menene ncc santa ne me sunan abin nan na kwamfutan nan wanda malam isa ali yake ginawa nidda yawwa wanda aka gina a garin kano ncc ko nct ne ko ncc ict ict wanda aka gina a garin kano wanda an ce wannan gurin da malam isa ali ya gina lokacin yana minista aƙalla mutum dubu hudu da ɗari biyar in gurin ya fara aiki za su ci abinci a gurin za su samu aiki a gurin mutum dubu hudu da ɗari biyar akwai kwamfutoci sun fi guda dubu arba'in a cikin wannan gurin kwamfutoci amma na rantse muku da allah yanzu gurin ko windo da kofa babu an ɓalla wundunan da kofofin an kwashe kwamfutocin gaba ɗaya benci benci dex dex da aka yi aka ɗora kwamfutocin gaba ɗaya an kwace su an wargaza gurin gaba ɗaya wanda na rantse da Allah kafin mu sake samun ministan da zai zo ya sake gina mana irinsa a arewa wallahi sai dai ranar da Allah ya nuna mana yanzu don Allah wannan ci baya ne ko ci gaba zanga-zanga ta haifar da shi ina ci gaban yake ci gaba mai haƙar rijiya da za kuma Allah khairan an yi kace-kace da gurin an wargaza shi da sunan protest to me haƙuri mu dawo kan tsarin da musulunci ya tsara mana mu bar hayaniya da bankaura in hayaniya ne kowa ya iya hayaniya fa wallahi in har yakubu ya ka fara dariya tun kafin ne magana Allah iskanci kan da Allah jama'a akwai makarantar da ake koyansa ba wata makaranta ta iskanci ilimi ne sai ka je makaranta an koya ma amma shegantaka yanzu yau din nan idan na shiga na cire wannan rigar na sako trouser Allah kiyaye na sa t-shirt na saka sarka a wuya uwa dan kwikwiyo jama'a haka ne kuma haka ba na kawo posin kam na murda ta baya na samu rotimans ne kuke cewa ko meye ne na kunna ta don allah bai yi rijista da iskanci ba an yi rijista wallahi don haka iskanci ba wanda yake koyansa ba makarantar iskanci jama'a ba makarantar iskanci yanzu nan yanzu za ka iya zama ɗan iska yanzu nan amma hankali da ilimi da sanin ya kamata shi yake da makaranta inda za ka je a koya ma amma iskanci wallahi yanzu ne sai ka burkice ka ka gallabu kowa a unguwar ka dawo gari kuma ka gallabu jama'a so don haka Allah ne ya saita mu kawai wallahi tallahi assalamu alaikum salam na bincike ya nuna ba ɗaliban ilimi ba ne haka ne haka ne bincike ya nuna waɗanda suka yi wannan harkar na in ka ga dama ka ce dukansu babu ɗalibin ilimi a ciki kawai yan iskan gari ne kawai sai kuma yan shi'a masu mummunar aƙida ta cewa su dama zanga-zanga addini ne a gurinsu sun so su shiga cikin wannan abun su illata ƙasar dan sun shiga ciki da kuma yan siyasa su ma yan adawa wanda dama na faɗa muku wallahi akwai wanda sifa a harkar siyasa ko idan dai ba nasu ne yake kai ba to duk abin da zai faru da jama'a ya faru da su su fa mazufarsu ita ce siyasarsu da kuma jam'iyyarsu da kuma mutanensu so harkar siyasa ta shigo akwai waɗanda sun shigo da wannan abin kawai don su nuna wato gwamnatin babu abin da take yi don ta si blackmailing ɗinta sun shigo ciki to amma ba dama kai magana in kai magana sai mutane su ce ai dan saboda kai ma kana goyon bayan su wane ne ke sa kake faɗin haka amma wallahi ka je ka bincika akwai harkar siyasa a ciki Allah ya sauwaƙe saboda haka yan uwa mu dawo waɗannan darussan da muke yi wallahi su ne gatan mu duniyar mu da lahirar mu wallahi su ne gatan mu idan muka yi hakuri muka bi wannan to Allah zai taimake mu don haka annabi sai ya tsakata amsaka wa illa in ku annabi bai ji kiran sallah ba a gara sai ya kai hari to fasami a rajulan ya ƙulu Allahu akbar Allahu akbar wata rana annabi ya je zai kai hari wani gu- wani guri da aka takale shi sai ya ji wani yana kiran sallah na cewa Allahu akbar Allahu akbar faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce alal fitrati waɗannan akan addinin Allah suke bai kamata mu hare su ba ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله sannan wannan mai kiran sallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya faɗa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce kharajta minan nari wanda ya wannan kiran sallah ya fita daga wutar jahannama ina fata an fahimci magana waɗannan kalmomin guda biyu da Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an annabi ya ce waɗannan suna kan tsarin addini kuma sannan wannan mai kiran sallar ya fita daga wutar jahannama ba dan wuta bane fa nazaru sahabbai sai suka duba su ga wake kiran sallah din nan fa idza huwa ra'i mi'iza sai suka ga ai mai kiwon dabobi ne makiyayi ne ma yake kiran sallah amin amin Allah karba mana mana amin amin amin kaga ashe wannan harka ta kiran sallah ba karamin alheri bane annabi ya ce mai ita yana kan tsarin addini kuma ya fita daga wuta Allah ka fitar da mu daga wutar jahannama ya Allah yi ya samu aljanna annabi ya bahi garantin aljanna kuma makiyayi ne an gane rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi to kuma wannan sai yake nuna mana mafi yawanci tun daga zamanin annabi har zuwa yau galibi mutanen da ba manyan mutane ba a cikin rayuwa su suka yarda su dinga kiran sallah kaga akwai ladanan annabi a cikinsu ma akwai makaho wanda shi baya magani ina fata an fahimta abdullahi ibn ummi maktum makaho ne ya sa ma shi annabi sai ya saka shi shine mai kiran sallah na ƙarshe na asuba saboda shi sai an taba shi an ce fa gari zai waye in baka kira sallah ba saboda baya gani bai sanya gari ya waye ko abin nan ba ina fata an fahimci magana shi yasa yace idan bilalu ya kira sallah ku ci gaba da cin abinci kar ku daina kiran sa- kar ku daina cin abinci har sai kun ji ibnu ummi maktumin ya kira sallah domin shi baya kiran sallah sai an taba shi an ce lokaci yayi tukunna saboda bakaho ne to kuma wannan ke nuna mana falala da alherin kiran sallah cewa idan mutum yana yin sa zai samu aljanna kuma zai kubuta daga ina daga wutar jahannama Allah kubutar da mu sannan kuma yana ƙara nuna mana cewa ko ina kake ka kira sallah yanzu kaga makiyayi ne a jeji a bakin gari annabi ya zo zai higa garin sai ya ji yana ne yana kiran sallah ya ce to waɗannan mutanen suna da musulmai a cikinsu don haka ba za mu hare su ba kun gane magana da kyau ko to shi yasa ya- ya tabbata daga ɗaya daga cikin sahabbai kamar yadda za mu zo wa Allah sati mai zuwa mu karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ya makiyayi ne ya ce idan kana cikin dabbobinka kana kiwo ya ce sai lokacin sallah yayi ya ce to ka tsaya ko da kai kaɗai ne ka kurma kiran sallah sai ya ce fa innahu la yasma'u mada sautika junniyun aw insanun illa shahida laka biha yawmal qiyama ya ce domin babu wanda zai ji taucinka dan adam ne ko aljani ko kwari ko dabbobi face kiyama in ta tashi sai ya maka shaida cewa kai musulmi ne ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah da haka ko tafiya kuke sai kuka tsaya za ku yi sallah wani ku ya koma gefe ya kira muku sallah haka manzan Allah ya sunnanta an gane maganar da kyau ku ya kira muku sallah ku haɗu ku yi sallar ku sannan sai ku ci gaba da tafiya jama'a muna addu'a Allah ya karɓa mana ayyukanmu Allah kuma ya datar da mu Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira za mu dakata a nan sai kuma sati mai zuwa sai mu ɗora a hadisin da umaru ɗan bashir a abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hada kuma inda na billahi tawfiki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah wa alaikum assalam